to zango na biyu ya ce a a wai nana na muna buga misalai kamar yadda ya kawo yake cewa wa amma in wujida nassu sarihu fil mas'alati falastihada ma'an nas idan aka samu nassi sarihi karara wanda malamai suka yi itibarin sa a matsayin sarihi ne to anan ba a kallon wani wanda ya kawo na ishihadin sa shine kamar wannan hadisin na azumin sittu shawwal da ire-iren su yace a misalu zalika lashihada fi shahr sawm li'annahu ramadan bi nafsi sari Allah da kanshi ya ayyana da ya wajabta kutiba alaikum siyamu kama kutiba alladhina min qablikum shi da kanshi yace shahru ramadan alladhi unzila bihi alquran kaga Allah ya ayyana wanne ne wata saboda babu wani mahallin sabani game da a tunanin to a muharram za a yi ko a safar a rabiul awwal za a yi ko a rabiul akhir Allah ya riga ayyana sabanin wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatu quru qur'i an yi sabani mai yawa game da ta'ayin dinsa mai ake nufi to duk wata mas'ala da kaga irin wannan wanda ba a samu ta'ayini ba babu da a yi sabani game da ita ko kuma aka samu nasoshi mutazakira muta'arida fi zahiriha kamar al-qira'atu khalfa al-imam imam al-bukhari ya littafi yayi a cikin tabbatar da cewa in kana bin liman za ka yi karatun fatiha ko da yana karatu a bayyane kuma yanzu haka ana bila su amma a cikin littafin nashi wasu malamai suka gano cewa akwai hujja akan bala'i a cikin hadisi ne ta tara wajen guda ɗari biyu game da wannan matsala zuwa cikin kira'a haka in ka ɗauki abin da misali game da sallah masbuki cika sallah yake ko ramawa abin da ya kuce mai zai sallata ko abin da ya riska zai lissafa a matsayin farkon sallarsa haka malikiya suna cewa abin nan ne wato kaban abin da ya rasa shi zai sallata ko su kuma hanabila suna ganin a'a itmam abin da ya riska shi ne farkon sallarsa to kaga wannan shi ma sabani ne wanda yake ya zo ne ta hanyar riwayar wa ma wajadtum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu da sauransu haka nan addu'a da ake a cikin sallah dubura kullu salati dubura kullu salati shin dubur din nan ƙarshen sallah a cikin ta ko farkon bayan sallah ibnu qayyim ya goyi bayan cewa ƙarshen sallah ne a cikin ta kuma ya ta maganganu masu tsayi akai a cikin zadul ma'ad wasu malaman kuma wanda ba shi ba suka faɗa aka san haka da sauransu ne suna nan a cikin abin nan a cikin littattafai mutawalat ma ma'ana la inkara fi masailil khilaf zaka ji mutane suna faɗa wannan kalmar zaka har awan ma suna faɗa da za zaka tarke sai na take da sirri an ce ai la inkara fi masailil ijtihad ko la inkara fi masailil khilaf to ya take a gun malamai kuma ana hadal kalam huwa la yajudu tashni'u ala al-alim idha akhta fi mas'alati al-ijtihadiyya cewa bai halasta a a ruruta zance a girmama al'amari a yi ɓatanci da suka ga malami don ya faɗi wata matsala ya saɓa wa sauran malamai ba zai halasta ba lam yi wafa lissawabi fiya ishtihadi ko da kuma a ƙarshe ya kuskure wato ya faɗi magana amma daga baya an gane cewa kuskure ce maganarsa kuma ba a aiki da ita a kamar misali maganar malaman malikiya game da a wancan abin da muka ambata na situ shawwal kaga ta taba wa sarihin nasi kamar magana da suke sabbin zari'a game da wanda ya karya azumi da kuskure da mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cika azumin su kuma suka ce in aka bude wannan kofar mutane su dinga karya azumi su ce kuskure suka saboda haka saddan din zari'a to a ce arama to kaga wannan yanzu ishtihadi ne ma'annas to ba za a karba ba amma ko ba za a shanna a musu a ce ai makiya sunna ne annabi ya faɗa ba sun ce ba haka irin wanda muke din nan ba a yin haka jama'a ba a yin malamai babu wani malami makiyin sunna babu wani malami na na addinin musulunci da aka sani a da ko yanzu da za ka yi mishi tabbari cewa makiyin sunna ne saboda kawai bai fassara wani hadisi yadda kake so a fassara ba shine kawai ba ma'ana ba idan kuskure yayi yan uwan shi malamai ba za su kyale shi ba wajen faɗan kuskuren shi amma kuma su ba za su yi mishi irin wannan mugun ‘ya'yan kaɗanyan ba. Kala limam ibn Hazmi ibn azim yana cikin malamai wanda har addu'a yake cewa Allah ka tsare mu daga sharrin alkalamin ibn azim ana kwatanta shi da takobin hajjaj da udu billahi min sayfil hajjaj wa min kalam ibn azim so da bakin shi yadda Hausawa suke cewa baya haila na'am da sayfuhu saluhu wa sayfu hajjaj shaqiqani wasu ɗaya uban su da irin wannan tashmi'in da ya dinga wa malamai duk sanda ya saba wa malamin yazo magana baya yin ta da ladabi ko nutsuwa sai ya kure maneji karkashin haka zabi yake cewa Allah ya kwashi albarka da tafansa da tafansa ba su yi farin jinin da ya kamata su ba yace wasu ma ba su tsallaka kofar ɗakin sa ba sai ina ganin saboda wannan shanna awa malamai ne ke amma duk da haka ba idan aka zo yi masa raddi ba a cewa bari a yi mishi irin abin da yake za a ga cewa to hayin zai shi malami kuskure ya yi wajen mu'amalantar malamai da irin wannan lafazin wato nan ɗin ma ishihadi ne wanda ke hafi saboda haka malamai ba su yadda tun da ko in yanzu nan ka mai magana kai ibnu hazmi da kurakurai wanda wasu ma suke masu ban dariya ba za ka ci mutunci shi kuka ci zarafinsa ba dole za ka ce eh malami ne Allah ya gafarta mushi yayi kuskure duk da yake shi ya yi aiki da wannan ka'idar ba a wurare da yawa Allah ya gafarta mai to ina kuma ga sauran malamai wanda ba su wa junansu haka ba saboda haka mu awa mu iya bakin mu yace a wa kadhalika la yushannu ala man akhadha bi qawli min al-amma haka nan kuma wanda ya dauki magana wani malami malamin da yake da kuskure a cikin fatawarsa to ba za a shanna a masa ba ba za a ci mutuncin mutum ba cikin talakawa cikin awam wanda ya yi da fatawa wani malami lianna alwajiba alaihim su'alu ahli ilm saboda su mutanen gari abin da yake wajibi akan su ne su tambaya da abin da aka ba su amsa su yi aiki da shi ba su da karfin ganewa da kansu fa in sa'ala al'alim man yafiku bi ilmihi faqad kama bima awjaba Allahu alayhi idan mutum ba malami bane sai tambayi malami malamin ya gaya masa abin da ya sani to wannan jahili ya aikata abin da Allah ya nemi shi idan malamin nan ya ne san zuciya shike da laifi kamar da Allah yake cewa fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun malamin ce ga wannan tarki fala ba asa fi bayani sahih aw rafi duk da an ce kar a yi kar a ci mutuncin mutum amma za a yi bayanin wajihin da yake mai inganci ko mafi inganci wa bayani da'ifil qawl da bayani akan magana mai rauni wal marjuhu fi masailil khilaf da wadda take marjuriya wato wadda aka rinjaye wato matsalar take da sabani in ka zo karatu a kanta ba za ka yi magana mummuna ba amma kuma za ka bayyana abin da kake ganin daidai ne da dalilansa abin da kake ganin kuskure ne ko mara inganci shi ma ka bayyana kuskurensa da dalilan kuskurewa wannan shine aikin ilimi ka ce to malam suwana sun ce kaza sun ce kaza ga dalilin su suwana sun ce kaza kaza ga dalilin su suwana kuma sun ce kaza shi ne inganci saboda dalili kaza saboda dalili kaza Allah shi ne mafi sani dole ne a yi bayani a yace fa fi masail ikhtilafiyya al-ijtihadiyya yukaru qawl lakin la yukaru ala al-qa'id za a yi magana akan zance mara inganci amma ba za a ci mutuncin wanda ya bi zancen ba awul muqallid ko wanda ke biye ma wancan mai zancen wala yushanna alaihim ba za a tsananta musu zance ba bal yubayyinu sawab amma za a yi bayanin da ya gaskiya fa hada huwa ma'ana la inkara fi masail al-khilaf ai la tashaddud fiha wato ba a tsanantawa wala ba'an ba a suka wala tabdi ba a cewa mutum dan bid'a ne wala tashni' ba a tsananta mishi magana ما دام أنها المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين العلماء ما تقدم مسألوني نساباني تكنكانم مالمي آه المؤتبر الخلاف المؤتبر ساباني وانده يكي أبو اللورا مثال ذلك الجلوس للتعزية بعد موت بعد موت الأقارب ina hukuncin zaman makoki kaga mu a izala cewa yake kun bidani to ma kuma malamai ba haka bane zancen abin abun malamai wannan bid'a abin da aka yi da sunan addini wanda baya cikin addini shi ake cewa bid'a masu zama makoki ba sa yi da sunan addini da sunan al'ada ba wanda yake zama makoki da tunanin zai samu lada ko kuma in bai yi ba ya rasa lada ko akwai kaga tarifin bid'a bai hau kansa ba ya rage a duba shin yana komawa cikin al'adu masu kyau wanda kuma akwai bukata za a iya yi to ana iya yi ko ko bai cikin wannan al'adun wani fasadi ne ko wata barna to guje mishi shine shine ya dace kuma malaman da suka ce babu laifi sun yi takhrijin shi akan cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan dan uwansa Ja'far ya je kuma ya dare da iyalan sana gidan ya musu gaisuwa har ya ce ayi kaza ka ayi kaza suka ce wannan nan cewa ana zuwa gidan mamaci a je a gaida iyalansa wasu suka ce a ba haka bane ai musadafa ce wato ba sun zauna ne zama kasdan zan abu a gaishe su ba saboda haka abu ne na bukata idan mutum ya ga yana da bukata zai yi baki zai zauna ya jira su kuma ya ga yana da bukata zai zarko harkokin su zai babu wanda yake yi saboda yana neman lada abu ne na cikin mu'amala na san za ku ji wannan maganar gari biya duk da saboda an fi shekara arba'in ana cewa bakin amma har littafi akwai su kutun da guda da aka rubuta akan wannan mas'alar akan mas'alar hukumul julus da ta'ziya ba'da al-mawt adal aqarib wanda kuma ƙarshe wannan magana da muke ba ita ce tarjihin cewa yana komawa ne zuwa ga urfin mutane da al'adunsu amma duk abin da yake asali saban Allah ne dama bai halasta ba ko ba a yi mutuwa ba kaman zaman gulma kaman cin dukiyar mutane da barna kaman zama a yi ta surutu mara amfani da matan haramun saboda kai yana nan a matsayin haramun ɗinsa ko abun ta'aziyya ko abun ta'aziyya to haka irin abin da za ana rigima da wasu sarai a kai mutum ya zo ya aure sai ya ce shi gidan shi ba a suna suna wannan da mata suke taruwa su yi biki ai ba ba sun ce addini suke yi ba in ba ka da kuɗi ko ka ce ba za a yi amma halarta ne su taru su yi ma ɗan uwansu walima su haɗa mata wato gudunmowa wannan yana cikin abin nan ma'aruf a kankaninsu suna taimaka wa junansu iktisadiyan da ma'anawiyyar ta ta aiki kamar wa gun sadai haramun ne kai akwai wanda ma yace zaman zaman wannan zaman da ya sunan shi ma zaman di zaman da ake ma yarinya in ta haihu da jewu jewu malal bari ba malabarin shi wani dabbo ko matar shi ta haihu sai aka kira tsohuwa ta ta kaya ta yana zuwa ya zo tsohuwa ya ce babu mai kika zo yi ce yaro na zo in kula da jika ta ta haihu in koya mace da ake jin jariri ya ce to babu kina da wani hadisi ne da ya kawo haka sai hadisi kuma yaro ya ce eh hadisi ce to ta ce da yaro ba ku ne malamai ku ba san hadisi wani hadisi na sani ya ce babu ta shi ta ba hadisi ba za ki ya kore ta ba ta kwana a cikin kaga wannan jahilci ne da sunan ilimi mace in ta haihu musamman haihuwar farko din nan tana buƙatar mai taimaka mata da koya mata mu'amalar da ake da jariri shan nono wanki wanke wanke sanya mishi sutura gyaran cibi da sauransu tana buƙatar ta koyi waɗannan abubuwa don watakila yarinya ce shekara sha takwas ko ashirin wannan shine karan farko sai a turo ta tsohuwa tana koya ko a ɗauke ta kai ta wani gida a koya mata amma ko mutane su da zafin kai suka ce duk haramun ne duk bid'a ba bid'a bane al'adun mutane ne Allah bai hana mutane su yi al'adun su ba sai wanda ya saba wa shari'a to wannan al'ada kuma baka da wani hujja akan cewa ta saba wa shari'a sai dai fasadin da ke biyo baya sai a daina al-misali a ce in an kai ta gida in an zo dawo da ita kuma sai an yi wani rikici kuma sai ka biya wani kuɗi ko kuma wani ma daga nan kashe ne a wuri to kaga wannan ina ga shi ake gudu sai aka yi wancan hukuncin da tafaki almuhimu dai wannan matsala ce almukhsalafu fiha akwai sabani akan shin ayi ko ba ayi ba malam ya sake cewa hal yumna hal yumna hadha min iqamati al-hujja ala al-mukhalif lis-sawab fi masail al-khilaf shin cewa da aka yi ba a tashni'i wannan yana hana ka tsaida hujja bai hanawa الجواب لا فيتجوز المحاورة فيه للخروج من الخلاف ذاك يا هلست أي محاورة أكي saboda a fita daga sabanin a tattauna ko ido da ido gaba da gaba ko ta hanyar rubutu da aikawa da sako tsohon da aka saba a zamanance mutum ya je karatun shi ya yada wani ma in ya gani shi ma ya zo ya ce live ko za mu yi live streaming da sauransu amma dai a alazunci qawaid ilmiya da lugha ilmiya a yaban da harshe irin na ilimi ka'idoji na ilimi mu'amala ta ilimi ba zagi da cin mutunci da aibatawa da batanci wani ma har da abin da bai da alaka da ilimin za ce gajeren nan ko mai haƙori ɗaya ko mai gemu a wuya ko mai tumbi na wanka da tumbin shi ko gemun shi ka kawo hujja mana wanda ka jira haka bai da hujja in kana da hujja ka zauna kana magana ba ka san ma ka zauci magana wajen haka kama hujjojin ma ka kasa kawo su saboda ko da matsala karama ce idan kai ka gamsu da ita ga yadda take in ka zo kan karatu a kanta babu laifi in ka tsaya kai tamsilinta iya abin da ka gamsu da shi Allah ya ji kan malamin mu malam Albani Zaria wani lokaci lokaci da kadar sun sala da ya zo kan mas'ala ajulun da muke magana sai da malami mata awa shida awa shida mako shida ya yi mako ne awa ɗaya yana magana akan har yana cewa wani yanzu ya ce a ce an zo ana ta magana akan wannan abin an tsananta ya ce a wanda suka ce bai halarta a yi ba ko ba suna ba su suka jawabi sai da ya kankara dukkan abin da yake da shi na hujja kaga laqad waffa bima ladai yanzu kuma in ba ka yi da wannan ba kuma take take irin wannan mu'alaja ilmiya in ba za ka iya yin ta ba to wannan magana ba da kai yake ba kai ba da kai yake ba kawai kai shiru a ya ci gaba da cewa wal wusul ila al haqq a tattauna dan a isa zuwa ga gaskiya bal huwa aula idza ma zala salaf yunakishu ba'dhum ba'dan fi masail fiqh in ma za da salam yace dan haka wannan shi yafi dacewa ma tunda magabata ba su gushe ba su Imam Shafi da ire-iren su tattauna akan masail fiqhiyya su Muhammad ibn Hassan al-Shaybani da su Zufar musamman ɗaliban makarantar Imam Abu Hanifa da wanda suka biyo bayan su tattauna akan masail daban-daban wa hadha min an-nasihati lil muslimin wannan yana cikin kyautatawa musulmai mu'amala ai musu bayani dalla-dalla su fahimta lakin yaf'alu hadha كله يفعل هذا كله حسب الضوابط العلمية والقواعد الشرعية الموروثة من العلماء العالمين أما دون harka za a yi ta ne lissafin ƙa'idoji da dokoki na ilimi da aka gada daga malamai idan kana karanta shafin malamai za ka ga yadda suke al'imamu ibn hajjirin Allah ya gafarta masa idan kana karanta fatul bari particularly za ka karanta maganganu da yawa ba za ka ji inda ya ce wane ƙarya yake ko wane ɗan bid'a ne ko wane bai san abin da yake yi ba sai dai faɗo ta magana mai laushi sai ka ji ya ce wane kaza ya ce kaza sai ka ce wa uturida amma an bujiro mai an bujiro mai da akasin maganarsa ko sai ka ji ya ce wa qauluhu laysa huwa raju zancensa ba shine zance mafi karfi ba sai kuka ya ce wa gairuhu inda hu ma huwa aula min haza wani na da abin da ya fi na wannan baraka ji ya kama sunan mutum ko ya ci mutuncin shi ko ya ci zarafinsa ba haka wannan da wannan natsuwar haka ake hakan karanta da mai imamun nawawi ce qala ulama kaza ikhtalafa ulama bi kaza haka kowa a kira shi da suna malami a mutunta shi amma in ba a da maganarsa ba ba za a biye masa ba to wannan shine language na ilimi wannan shine wato ethics na malamai jama'a shi ilimi yana da harshen shi sananne kuma bai karban wani harshe bare harshen batanci da zagi da aibatawa da yarde da sharri da yi ma mutane sa musu sunaye alƙaf na batanci duk wanda bai cikin harshen ilimi baya ciki magana ce ake ta natsuwa duk wanda aka faɗi zancensa a kawo hujjarsa a ce Allah ya gafarta masa sawabin ya dace ko bai dace ba a faɗa to idan kai haka ka kiyaye mutuncin ilimi da amanarsa amma mutum ya ɗauka yana da absolute wato truth shi kaɗai shi ke da gaskiya abin da ya da shi shi kaɗai ne gaskiya saboda kuma bari ya ci mutunci duk wanda bai da nashi ba to gaskiya wannan salo ne da ƴan tasha ba na ba na ƴan ilimi ba Allah ya ce malam yace qala ibn taymiyyah fi majmu'ul fatawa wa qawluhu masail khilaf la inkara fiha laysa bi sahih fa inna al inkara imma an yatawajjaha ila alqawli bil hukmi aw al amal yace maganar ma da ake cewa la inkara fi masail al khilaf wanda muka ji a baya Ibn Taymiyyah yace ba daidai bane akwai inkari a masail al khilaf amma wani irin inkari a fuskantar da inkarin zuwa ga zancen ko hukunci da shi ko kuma a fuskantar da shi imma a fa idza kana al qawlu yukhalifu sunnatan aw ijma'an qadiman wajaba inkaruhu wifaqan idan mutum da wata magana saba wa sunna ko saba wa ijma'i sananne wajibi ne ayi inkarin wannan magana wa illam yakun kadhalika idan kuma bai zama haka ba fa innahu yunkaru bi ma'ana bayani ba'di za a yi inkari a bayyana raunin sa dole ya faɗi magana idan mai rauni ce za a faɗi rauni ce to kaga an mushi inkari amma ba za a shanna ba idan kuma magana ce da ta saba wa wani abu nassin qur'ani ko sunna ko wani ijma'i to za a za a yi mishi inkari mai ƙarfi misali mutumin da zai ce yanzu tun da zamani ya zo a wadatu da duban wata kawai a amfani da maganganu masu kalanda to wannan malamai sun mishi inkari cewa ba za a yi ikimari a kan shi baki ɗaya ba amma kuma ba za a rasa cin moriyan wannan technology din amma ba za a ce shine mu'tamar ba domin shari'a ta zo da abin da shi ne mu'tamar gaba ki da to kaga tunda ya saba ma ijma'in malamai akan duban wata da ido ake ba da na'ura ba to babu laifi ai masa inkarin wannan magana zahaba ba'du ulama ila adam inkari masail khilaf to kaga akan zai inkari akan khilafa ko ba za a yi ba kaga shi ma akwai sabani ibn taymiya ya ce ayi inkari sai dai inkarin ga irinsa wasu malamai kuma suka ce ba sai an yi ba su ne kamar suwa ne kamar su fiya da sauri alkhadib bagadadi ya rawaito cikin alfaqih wal mutafaqih sufyan yana cewa idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-amala alladhi qad ikhtalifa fihi wa anta tara ghayrahu fala tanhahu in kaga mutum yana yin wani aiki wanda kai ka san akwai sabani akai to ba sai ka hana shi baka bar shi ci gaba da yin abin da yake littattafan khatibul bagdadi irin wannan suna da amfani kwarai da ma al-faqih wal mutafaqqih ittida'u al-ilm al-amal al-jami' li ahkam ar-rawi al-kifayatu fi ilm riwaya arin su da rabin hadith da littattafai masu yawa masu albarka kwarai yana da kyau dan wanda da dai su neme su kuma su fahimce su ibn jamiya yace shi ana yi amma sufyanu tsauri yace ba za a yi ba nawawi kuma yace wa kadhalika qalu laysa lil mufti wala wala lil qadi an ya'tarida ala man khalafahu yace baya halasta wato ga alqadi ko mai fatawa yayi ya tinkari wanda ya saba ma abin da ya bada fatawa da su idan lam yukhalif nassan aw ijma'an aw qiyasan dalila matakar ba ya saba wa nassi ne kararan ko ijma'i ko qiyasi mai inganci wallahu a'lam wannan zancen nauyi ya yi shi ne a wani waje da yake magana akan hadisin inkarin munkar din hadisin farkon sai muslim akan a cewa mara alinkum munkara albayyani sai kuma za su samu fa'ida sosai a wanda ya waɗannan maganganu har yake cewa lallai malamai sun yi ittifaqi akan kwadaitarwa akan fita daga sabani in dai sabanin a dalilinsa ba za a ɓata wata sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma a kirkirar sabanin inda sabani ne wanda zaka iya hakura ba sai ka saba ba a zauna lafiya kuma an zauna lafiyar nan ba a saba wata sunna ba to karka ce bari sai ka tada sabani wanda zai jawo wani sabon sabani al misali yanzu a kan mutum ya kama cewa tun masallacin nan dukkan su taso daga rubu'i suna mai da hannun su kirje ce tam bid'a ya ta rigima da su a kai a sanadiyar haka har ya fasa masallaci to kaga wannan bai da amfani a cikin addini wani kuma akan sallah da takalmi yace ai tunda aka rubuta aka sa takalmi shi dole ma sai a dinga rike shi a kofar masallaci ana jan kafar shi yana ja ana ja har ya zama mutuna akan maslaha shi khassa ya hana maslaha al'umma gaba daya wani maran nan ya mun tambaya ya ce wai ai wani ya ce ma babu wani hadisin da ya ce sai an cire takalmi ake yin sallah da idan su ne da kawai a yi sallah takalmi saboda haka shi dai ma cirewa ne gaba ɗaya aka yi ta fitina da shi alhalin ko malaman da suka da sunna a zamanin su albani su kufaini su ibnu baz dukkanin su yi magana akan cewa waɗannan masallacin namu ne yanzu da aka musu tafrish aka saka carpet aka yi kaza aka yi kaza to bai halasta ka ɗauko takalmin ka shigo cikin su ka ɓata carpet ɗin ka sa datti saboda tsaftace masallatai shi wannan yana daga cikin ababen da suke wato maslaha ce amma ta musulmi ya daga cikin hurmatin cikin hurmat ya daga cikin hurmat na addini shine a girmama sha'air na musulunci ko so sai wani individual ya zo a yi tarki ma da shi a cikin masallaci akan wani ko da ya fi su gaskiya to da sai ya haƙura har sai karanta wata kai a shi yasa al-imamul qurtubi yake bada labari qurtubi ko ibn abdulbar wani cikin su cewa akwai garin da in yaje ibn abdulbar yes ibn abdulbar namari yace idan yaje garin garin dangin su ne in yaje in za a yi sallah duka ba sa yin kafu ko shi ma sai su ki hannun su sai su ki hannun shi tare shi saboda in naje ina yi suka gani to zai ke zama musu sabuwar fitina sai ya bari har sai karatun su ya kai to ne daga cikin fikihu na sanin da'awa an ba mu labarin wani malami ina jin malam rabi da rabi ina jin ko Allah ya gafarta mishi a birnin Lagos cewa sai zai fara wa'azi a filin maulidi yake wasu maulidi wanda da ake suka sai dai shekara wajen uku zuwa hudu duk shekara shi ma yana tsara maulidi dan an tarihi wa'azi a wajen sai daga baya ya kara mace to wannan babu ba kyau sai kuma suka yi ta to haka ko su yan uwanmu su malar sha'ibu ba da masu su ba mu labarin su je wani gari da'awa a cikin ƙasar nasarawa can najeriya suka je da safe aka gaice su raɗin suna irin wanda ake din nan na maza a raba goro a raba dinji a raba dalilo haka suka je misalai ne da su aka raɗin suna aka suka yi addu'a aka ba su sadaka aka zo kuma an yi mutuwa da su ake addu'a uku addu'a bakwai duk da su aka yi saboda in karin farko suka zo suka ce babu kyau to ba za a fahimce su ba shi ke abin da suka kawo mana kyakkyawan addini sun rufe kofar samun fahimtarsa shi na nan ya ce ma aisha ba don mutanen ke sababbin musulunta ba ne da na sa an gyara ka'aba a maidaita asalin wajenta amma in da aka nabi ya haƙure ba ka'aba a yi da ciki sai daga baya aka yi a camcin din gyarawa wato ne na cikin wato mura'atul masalih wal mafasid da ya kamata mutum ya sani kuma wannan yau da gobe kawai ke koya mutum wannan da zurfin hangen nesa saboda ka za a yi uzuri ga wanda bai hangen nesa ba dan wani lokaci za ka ga tsabar kishin addini ne kawai da ikhlasi ke sa wani ta da rigima to sai a ba shi uzuri shi ma amma sai a bai da siya a ce gyara wallahu musta'an lakin hadha la yunaqidu ma sabaqa wannan zancen na cewa kada a yi mishi inkari bai sabawa da abin da ya gabata wa inna ma zakaru zalika imma min babil adali wa adalil fa'ali was sabbi wal la'an suna nufin ta hanyar ladabi ba tare da zagi ko ashariya ko suka ko tsiwa ba wa ma ila zalika min masail istiyari al khilafiyya da kuma abin da ya kama da haka imma min babil ruhsa abinda akwai sassauci game da shi fi ma laysa alayhi dalilun qati sassaucin da abinda babu dalili qati akan shi au fi ma lil khilafi wato wa atiba wato kaga mutum yana yin abinda akwai sabani a ciki kuma sabanin yana da madogara to karka ce zaka shanna a masa akan wannan abun wanda yake da madogara a amma al khilafu at-tabad wal mukhalif lil dalil as-sarih as-sahih yunkaru alayhi qawlu wanda yake da sabani na mas'ala wadda take da nasi karar ya saba mata za a yi mishi inkari wa yunkaru ala alqa'il aidan kuma shi ma za a yi masa inkari cewa abin da yake ba daidai bane wa kadhalika la yajuzu ittiba'u zallati alalim kar kuma a biye ma wasu wurare da malami ya samu zaniya fiha a ciki allati qad yaqau fi ba'dihim min ghairi qasdi mukhalafati shari'a wanda wasu su malaman abinda suka yi ba wai sun yi nufin sabawa shari'a bane amma dan adanci ne kamar wani ya ce zai yi hujja da abinda ibnu hazm yake cewa shi ba bare dinga yi ko ne ya hujja da zagi da wani malami ya taba yi sai ya ce bare dinga zagin malamai al-imamu shu'ba ibnu hajjaj kamar da yake cikin al-kamil tudu afai rijal na na alkamil na ibnu adi da littafin ibnu abi hadi takaddimatul jarh wa ta'dil yazo gun lays ibnu abi sulaim sai lays yana cewa haddathana qatada wa fulan wa fulan ya ambaci mutane da dama yace ya tambaye su sun bashi amsa kaza kusan shuba baya gani ya kyale sai yace hal jama'atuhum fi majlisin wahidin wa sa'atuhum ka hada su ne ka tambaye su idan daban-daban suka baka riwaya ka bamu daban-daban ya zai ka ce mana wani da wani da wani sun ce alamun ba wuri ɗaya suka faɗa ba to laisu kuma sai ya kule sai ya ce is'al an haza khaffa abika je ga ka tambayi takalmin ubanka kaga zagi ne ko a wata riwaya kuma ya ce mishi na tambaye su ne a lokacin babanka yana yana yana ɗakin amarya shi wanci ya faɗi sunan uwar abin nan ɗin uwar mai sunan shi shuba masu rana suka ce daga nan shuba ya kiyayi irin wannan katsar da a makarantar laisu na da su raga wannan abin da malamin ya yi ba daidai ba ne amma ɗan adalci ne ya ja shi ko to karka ce za ka yi koyi da shi ai salaf suna zaki ka za ka mutane ne ai salaf ba suna zaki sai ɗauko wannan wannan zallacin ulama ne haka misali wani yanzu sai ya ce bari ya halasta mutu'a sau da ibn abbas ya halasta malami ne cikin salaf ibn abbas da gaske ne da shi da ɗaliban makarantarsa sun halasta mutu'a an zo da wasu akawal cewa a ƙarshen rayuwarsa ya daina halastawa wallahu a'lam lokacin da ya koma inda ya rasu wato kasar a mai sunan kasar nan duke kan dutse din nan bai san ya rasu shekara ta 79 bayan hijira to ibn abbas ko ya zama dai ya bar wannan magana kuma bai bata ba amma dai magana ce marjuliya ba za ka ɗauko ta ka ce bari kai aiki da ita ba haka Khalid ibn Walid yana da fatawa akan cewa mai azumi abinda aka rashi ne cin abinci da shan abin sha wanda zai tare masa yunwa amma wani abu wanda zai tare yunwa kamar kai chewing gum ko ka dan samu wani dan sweet haka ka sha ko sigari kaga ba su tare yunwa ya ko ko goro yana ganin babi wannan zalla ce ta malami to ba za ka ɗauko ta ka ce bari ka yi aiki da ita ba ka ce ai saɓani ne wani malami ma ya kawo ta ko mun gani to ta tabu zalla ta kirshi da suke cewa wanda ya bi ya bi malaman ƙasashe hudu akan abu hudu ya tattara duka sharri wanda ya bi malaman ƙasan makka akan wannan mutaɗin zallar suke nan ko ya bi malaman ƙasar madina akan sauraron kiɗa malamai a madina suna halarta jin kiɗa tun cikin tabi'ai malami yana jin kiɗa abin shi ko kuma ya bi malaman ƙasar kufa akan ainihin wato matsalar ta shafi mai na malaman kufa ya gudu mu yanzu ya bi malaman ƙasar sham akan ba'atul hulafa yau malaman ƙasar kufa akan nabi shan abu mai maye akwai malamai daga cikinsu akwai mashahuran malamai wanda an san su ana karanta hadisansu amma za ka ji a labarinsu an ce ai mashaya ne saboda a ganinsu ya halarta ka sha abin mai maye matuƙa ba za ka sha da yawa ba su daga suna ɗan sifin ɗinsu abu kaɗan kaɗan haka wannan duka zallat wanda duk ya ce bari ya tattaro wannan ya haɗa wuri guda to ya haɗa iyakar sharri ke to haka ko a yanzu malamanmu da suke raye wanda suka mutu kowa na da wata zallarsa yana da wani kuskurensa da ya yi a magana ko fatawa in ya tabbata kuskure ne bai halatta ne shi akai ba ina fata muna gajiya ya ci gaba da cewa a a zaka ga sun yi ne ba da nufin wato sabawa shari'a ba dan adalci ne walad tiba'un li ghairi sabilil mu'min ba kuma sun yi ne wai dan su go inda ba na mu'mine ba wai dan su go wadanda ba mu'mine ba suka yi a faman khalafa alkitaba almustabina was sunnata almustafida wanda ya saba wa Qur'ani karara ya saba wa sunna sananniya aw ma ajma alaihi salaful umma ko ya saba wa abinda salaf suke akai khilafan la yu'dharu fi wannan yayi sabanin da ba za a bashi kuzuri ba fa hadha yu'amalu bima yu'amalu bihi ahlul bid'ah wannan za mu amalance shi yadda ake babanta yan bid'ah wanda Qur'ani ne karara ya saba mishi hadisi karare ya saba mashi da sunan shi dan bid'a kawai an yi an yi ya gane yaki to za a mishi mu'amala irin ta yan bid'a fal khilaful aqdi yushaddadu fi yushaddadu fi sabani na aqida ana tsanantawa wa yubadda har a cewa na dan bid'a ne wa yufassak da shi ake fasikantar da mutum wa yukaffar fihi hasba dawabit al-ilmiya amma da ka'idoji na shari'a shine iqamatul hujja da sauransu man balagahu dalilu thabit ina hukunci wanda ya samu cikakken dalili mai inganci akan wata mas'ala da da yake da sabani sabanin fahimta akan ta qala ibn taymiya fil fatawa man balagahu ma fi hadha al-bab min al-ahadith wal athar allati la mu'arida laha falaysa lahu inda Allah udhrun li taqlidi man yanhahu an taqlidi wanda hujja ta zo mishi akan mas'ala wadda ga hadisai nan sun zo babu abin da ke cin karo da su wannan bayi da hujja akan ci gaba da takalidin mutumin da dama ya ce ka mai takalidi Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal waɗannan imamai aimatul huda rahmatullahi alaihi wanda ake koyi da su dukkan su sun hana ai koyi da su a da suka saba wa sunna sun hana in ka kowa mukaddima ta sifatus sala za ga shekul albani ya nakalto duk maganganun su daga wurare mabambanta to sai kuma ka samu kanka ga abin da suka faɗa din ga kuma sunnan ta saba mishi ko to bai halasta ka ci gaba da bin abin da suka faɗa ka bar sunna ba shine abin da yake cewa al-ijtihad wal mujtahid tsokaci akan wane ne malami shine mujtahid malami wanda ya kai girman malami wanda zai iya istiqlali da ra'ayinsa wanda ba dole bane sai ya bi ra'ayin wani shi ma yana da ƙarfin fahimtar kansa wani iri ne wannan malamin hunaka mujtahidun bi ma'anahu al-khas lil usuliyyin alladhi fi mujtahidun mutlaq wa mujtahidun ghayr mutlaq idan malamai suka ce mujtahidi suna da abin da suke nufi a urfin su kuma suna kasa shi gida biyu akwai mujtahidun mutlaq mujtahidi wanda yake sake babu kai da kuma mujtahidun muqayyad wanda yake wato yana da kaidi akan wani mazhabi kawai ko akan wata mas'ala kawai yake da yancin yin ijtihadi akwai kuma wanda yake yana da yancin sa baki akan komai wanda galibin shi babu irin su sai dai dai wani shabi inda huwa badlul wasi wal juhdi aw istifragul wasi lil wusuli ila ila al-hukm shari wato shine mutum yayi kwazo wajen gano hukuncin shari'a game da mas'ala kaza wajibi ne ko mustahabi ne ko haramun ne ko halal ne ko makruhi ne ko sahihi ne ko fasidi ne da yaran usul fiqh wal istidlal kuma yake kafawa abun hujja in ya gano wal istiqra zai iya bin sawun zancen da idrakil hukumin shari'i wala yakunu hadha illa liman yamliku alat al-ijtihadi bishirut allati wada'aha al-ulama ba wanda za a ce mishi ya kai wannan matakin sai wanda yake da kayan aikin istihadin kamar yadda malamai suka bayyana malamai sun fada cewa mai siffa kaza mai siffa kaza ya kai a kira shi mujtahid wa hunaka istihadu bi ma'ana badl al-jahl bi isabat al-haq akwai kuma wani istihadi ba da ma'ana wata na islahi ba shine istihadin kokarin gane gaskiya malamai sun yi magana wane ya ce kaza wane ya ce kaza kai kuma da kake tsakatsaki baka kai su ba amma kana da wani mataki na basira da ilimi da waye wanda zaka iya fahimtar magzal adilla wato masaukar dalilan su ka gane wane ne kana za a cikin su cewa yafi dacewa da daidai to wannan duk dalibin ilimi na yin wannan da bisa gwargwadon zurfin sa ilimi da sanin ya kamata sa'a tsarin ilimi wa idraki sawabi fi umurihi ولو لم يكن الإنسان من أهل تلك الاجتهاد zalika isal alladhi inda al-usuliyyin ko da shi bai kai wato irin wancan matsayin ba qala ibn taymiya wal istihadu laysa huwa amran wahidan la yaqbalu tajazzi at-tajazzi wal inqisam ba za a ce wai ba a iya dadda ta istihadi ba akwai matakai bal kad yakunu ar-rajul mujtahidan fi fannin aw babin aw mas'alatin duna fannin wa babin wa mas'ala malami na iya mujtahidi game da wata mas'ala amma ko a wata mas'ala ba mujtahidi bane shi misali a ce a fiqhu azumi ko a fiqhu aure ko a fiqhu kasuwanci na zamani ya kware amma bai kware kuma a wani sashen daban ba eh fajtihadu bi hasabi wus'i zai kokari da gwargwadon kwarewarsa sai malam ya kawo wani abu wanda wato bayani ne aka wai me ke jawo a yi saɓani a ɗabi'ar ɗan adam mun sai an yi saɓani amma akwai sabubba da Allah yake kawo saɓanin ta sanadin daga ciki akwai an ya kuna dalilu lam yabdu hadal mukhalifi alladhi aqta fi ibn tayyiya shi kawo da magana a cikin fulmala wani malamin yakan yi saɓani dan uwan shi malami ne saboda dalilin da wannan malamin ya kafa hujja da shi shi wancan malamin dalilin da ya kai gare shi ba wannan musamman mazhabin al-Imam Abu Hanifa ya samu kanshi a cikin irin wannan tasgarar saboda an yi establishin mazhabin a lokacin ba a gama tanwirin sunna ba gaba daya domin shi kanshi Abu Hanifa rasuwarsa shekara ta 150 kuma an fara tadwin din ne a shekara ta 100 ko 101 tadwinin rasmi da da Umar na Abdulaziz ya sa aka fara saboda haka mutanen kasar Madina da Suriya sham kenan sun samu kafin mutanen kufa su samu sannan kuma da mutanen kufa sun ba da muhimmanci akan tattara waƙoƙi na adam domin a harkar nahu da suke yi da qira'at ba su cigaba da ba da muhimmanci akan tattara nassoshin hadisi na fiqh ba sai aka zama da Abu Hanifa yana da karancin fiqh a cikin sa ta fuskar fiqh da aka gina akan hadisai amma yana da fadi ta harkar fiqh da aka gina akan qawaid usuliyya sai daga baya ɗaliban shi da suka biyo baya su Muhammad ibn Hassan al-Shaybani particularly da Abu Yusuf al-Qabi su ne suka zo suka dan ƙara sabunta wasu ka'idojin suka shigar da hadisi bayan Muhammad ibn Hassan al-Shaybani ya je ya ruwaici muwadda ta Imam Malik ya samu hadisan da malamin shi ya samu da yawa saboda haka a irin wannan yanayin ana iya samun malami ya zama wani hadisin bai san da shi ba sai ba da fatawa da ra'ayinsa yana iya sabawa abin da yake cikin hadisi an ya kuna balagahu wa fahima minhu khilafal murad ko kuma ya zama yana da hadisin amma abin da ya fahimta da hadisin ya saba abin da kai ka fahimta wannan ma yana iya haifar da haka wato ya zama shi fahimta da yamma hadisin bai fahimci abin da ɗayan ya fahimta ba fahimta ta ta saba an ya kuna kad balagahu alhadithu lakinnahu mansukh ko kuma ya zama hadisin ya same shi amma yana ganin yayi aiki da shi bai san mansuhi bane walam ya'lam bin nasikh bai san hadisin da ya kore shi sai ci gaba da aiki da wancan mansukh aw ya ataki da annahu mu'aridun lima huwa aqwa min ko kuma ya kudurta cewa hadisin ya saba da wani abu da ya fi shi karfi min nassin aw ijma'in ya saba wani nassi ko ya saba wani ijma'i an yi akwai al'arifu da hadisin da'ifin a wata dalalar da'ifin ko kuma wani malami ya riko da hadisi mai rauni ko ya kafa hujja kafa hujja wanda yake mai rauni wa minhu al-ihtilafu bi sababin lugha ko kuma saboda fahimtar wani abu a harshen larabci yana dawo kaman wancan aya na wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wal quru fi lughati yuradu bihi tuhur ana yace mishi tsarki yuradu bihi hayd kuma ana yace wa haida haka la yabusu illa al-mutahharun shi ma a luga ne aka samu sabanin menene al-mutahhar shin mutane ake nufi ba tukuna ko mala'iku da ire-iren wannan haka wa Allah ya masal qur'ana illa fahirun kada wanda ya taba al-qur'ani sai fahir to fahir wa ake nufi musulmi ko namiji ko mace wanda ya tsarki bayan kari ko wanda ya tsarki wankan janaba ko wankan haila ko wanda ya yi alola ko wanda cikin hudu na iya ɗauka ma'anar fahim to wannan luga tana iya haifar da wannan abin da za ka yi kuma littafin ibn shemiya shine risalar turar ilmala da kuma na ibn usaimin shine alkhilafu bai da ulama a sai malai kawo mana wasu muwasafat wasu siffofi na malami wanda yake arrabbani wato malami na Allah irin malamin da ya kamata idan yayi magana a kalle ka da kallo na girmamawa kuma ko da yayi kuskure kada a zargi shi fi bidaya yanbaghi an na'lama anna al-jama'ata wal ulfata aslun min usulati tun farko ya kamata mu sani cewa haɗin kan musulmi da haɗin gwiwarsu da wanzuwarsa a matsayin al'umma ɗaya yana daga cikin makasin al'uliya na wannan al'umma ba a wasa da duk abin da ya jawo rabuwar kai tsakanin musulmi ana so a kau da shi a cikinsu domin shara musulmi da ya umarni da haka wa maqsadun min maqasidil islam saboda Allah yana cewa yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi war rasul Allah yace fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku tsoron Allah kuma ku sulhunta rigingimun da ke tsakanin kaga umarni ne na Allah cewa rigingimun da ke tsakanin mutane a sulhunta sune zatul bain saboda ayyukan da a sulhunta Allah ya yi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lissafi cikin baiwar da yayi masa cewa ya haɗa masa kan sahabbansa law anfaqta ma fil ard jami'an ma allafta bainahum walakin Allah shi da Allah ya haɗa masa kansu hakanan Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu haka Allah ya ce wala tanazamu fatafshu duk ga sanan sun shi da yawa a haɗin kan musulmi mabda'i ne mai girma saboda haka mutum ya guji wata kalma da zai faɗa wanda zai iya haƙura ba sai ya faɗe ta ba za ta jawo rikici cikin musulmai ta raba kansu ibn tabiya yana cewa a cikin majmu'ul fatawa yace fa innal intisama bil jama'ati wal ikhtilaf min usul ad-din wal farq al mutanaza'u fihi min al furu' al khafiyya haduwan kan musulmi da zaman su a matsayin al'umma ɗaya mai saya da juna yana daga cikin usul ad-din yana daga cikin kyakkyawan aqidarsu ita kuma wannan mas'ala karama wanda wani ma bai santa ba kamar matsalar sallar takalmi ko matsalar kada dan yatsa ana ta hiya ko ba za a kada ba ko sallama ɗaya ko sallama biyu ko runguma hannu bayan taso daga rukuyi ko daga hannu a gun kamar bari ko ba za a daga ba ko yin kabbara sama da hudu a sallar gawa ko ba za a yi ba duk wannan masail ne far'iya wani ya san su bai taba jin su ba to bai kamata akan wannan matsala a raba kan musulmi a raba masallaci ba kai bai dace ka zo ka ce tunda kai ka karanta hadisi an ce ana iya sallar takalmi to kai ba sai kai kai ahlus sunna masu wasu su ce ba za a yi kace wallahi sai kai ai ta rigima da kawai su ce to a tunda ya ce ga hadisi a bar shi mana yi wannan ai zalunci kaga ya jawo su wasu wasu ce to wannan kuma rashin kunya ne a da kai kawai kaga nan ma ya ja wasu ko sun aka ji shi shikenan masallaci ya yi ai ta wannan fitinar har lokacin sallar ma ya wuce shikenan kuma wannan rigima sai ta yaɗo kuma kowa yana da masoyan shi kowa iyalan shi da ƴan uwansa su goyi bayan shi wannan ma haka sai su ce ai hasada yake maka an ga ka zo da ilimi zo bude maka masallaci a gwan wannan kaga masallaci ya zama to wannan abin ake gudu shi yasa da wasu kai masallaci a Madina Allah ya hana manzon Allah ya fi shi la takun fihi abadan la masjid usara taqwa min awwal yawmin ahqqu an taqwa aka kira shi suna masu dubiya saboda sun yi shi ne kawai tafriqan bainal muslimina dan kawai zaba kan musulmi zama kaga mu yanzu muna ganin wannan wani jarunta ne wani kwazo ne a ce ka zama sanadiyan fasa masallaci ya zaka da zulma to musulmi sayyidina abdullahi dan umar lokacin da muawiya ya zo yayi halifanci ya samu kan mutane kowa ya hakura ya fi shi sai zo kuma yana so ya naɗa ɗansa yazidu a bayansa ya baka shi fatawa ya ce saboda bai so a ci gaba da yin fitina to bari ya sa shi kawai dan ya bari ya ce musulmai su zaba za a sake fitina in kuma zai zaba ka ga dole ya zaba mafi kusa da shi wanda ya san zai ci gaba da abin da yake sai ya zaba dan shi haka ya baka shi wannan fatawa Allah ya gafarta mishi Allah ya kara da yarda sai yana bi gari gari yana gamsar da mutane da ya zo Madina ya tara sahabbai da ƴaƴansu ya musu jawabi ya to kun ga dai rikicin da aka shekara ashirin baya bai dace mu bari mu sake wannan rikicin ba saboda haka duk masu san halifar nan da wani da wani da wani ku yawo kun cancanta ba matsala ba ne amma zan saka ɗana saboda a zauna lafiya su kuma ku kuma zan muku kyauta mai tsoka zai ku ci gaba da harkokin rayuwa Abdullahi ɗan Umar bai zo wajen bada Hafsa yayarsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace mishi ka tashi ka je kure da tawon gari ne kamata ana wannan taron babu yanzu dana wannan magana ran shi ya ɓaci ya ce hana tattara zance a cikin raina na ce ma'auya na yin shuru zan tashi cinai mutum ce ƙarya kake yi ya kai ɗan gidan mai cin hantar mutane kai da aka yi musulunci kuna kaza kuna kaza kuna kafirai kai za ka yamar ɗan kafin canta kai waye kai ya ce zan tashi cinai mutunci ina faɗa a cikin raina sai ce to amma kuma yanzu na faɗi wannan magana kan musulmi ya haɗu shekara ashirin ana tafiya bai ɗaya da na faɗi wannan maganar dama ko da suke da irin ra'ayina za su ga duga tun da wannan natijan ya goyi baya ba da kuma da shi a yi fitina ita shi kenan na sake raba kan al'ummar musulmi na mai da su baya shi kenan kuma tarihi zai wanzu a kan cewa ni abdullahi ni ne sanadin fashewa a tsohon musulmi bayan sun haɗu ce zai tuna wannan kawai sai dai shi saboda tunanin al'umma kattara ya haƙura da wannan kuma wanda inda ya faɗa ba babu ƙarya cikin abin da ya faɗa da gaske ne abin da suka fi mu yazidu cancanta da gaske ne an yi musulunci su mu'awiya da iyayen shi suna kafirai ba su musulunta ba da gaske ne akwai na gaba da su amma duk wannan gaskiyar garin faɗinta zai ga musulmi matsala fiye da faɗan gaskiyar ne sai ya haƙura to haka magabatan mu suke zama amma mu yanzu ina mutum ya ce inda ya san abu wallahi in za a kashe shi sai ya faɗa dai rigima da za a yi a fasa kawai kowa ya rasa to jama'a gaskiya ma da kawai musulmai ne wajen ƙara raunata al'ummar musulmi musamman a ƙasashenmu da muke da abokan zama wanda suke mana kiyayya suke ganin cewa wato sun fi mu cancantar su rike ƙasan tana hannunsu suke ganin cewa mu kamar wasu wato a ƴan karo ne ba ƴan gida ba ne don muna ƙara yin saɓani muna ƙara rotun juna mu shike mu ba su dama ta wa manzala su kai su zama yana cewa ƙarshen duniya za a waye gari musulmai za su zama wato sun zama kamar tarin shara ko ga yawa amma ba su da wani amfani saboda za su zama gufafun ka gusa isai ya ce saboda za su fifita duniya a kan lahira za su zama ba sa son mutuwa suna son duniya duk wanda ka gana rigima da shi akan wani rikirin wannan ai ba wai damuwarsa sai ya bauta wa Allah ba damuwarsa a ce ana rikicin da shine shine uwa da sarki rikici in ba ka sai ka sai ka ga cewa ai abin in baka yi sallah yadda kake so a yi rigimar nan ba sallah ba ta yi bane ka misali baka yi idan ka dago daga ruku baka runguma ruku ka rungume shi sallah ka ta baci ba ta baci Allah ya kyauta na ganin ba sai haka ko akar wakar ya isa ka sauran a ƙara sabo to jama'a ya hakuri daman ina sun cewa zai wuya a haifi ɗan da ido a harkar ba akwai nan sauran bayanai a gurguje za a iya ganin su batu a kan tattaunawa da abin da yake uwal ahasan da batu a kan abin da ya shafi shin saɓani rahama ne ko azaba saɓani ne ba rahama ba ne domin hadisin da zuwa kaka bai da tabbaci kwata-kwata da dai wasu malamai magana malamai suka yi sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله